ذا على الطريقة الواضية الجراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فسلم وسلم وبارك وأنئم وأكرم ود وتهنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من اهتدى بهديه وسن بسنته وسار من واله إلى الدين أما بعد فيا حماة الإسلام وهرات العقيدة أحييكم بتحية الإسلامية المباركة المنزلة تحية من عند الله مباركة طيبة واسأل الله سبحانه وتعالى المنان وحاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا جميعا على محبته ومرضاته وأبنى التوفيق والإخلاص والسداد في القول والأمل إنه قريب مجيب الدعوات أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi wa barkatu muna masu ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi mai kaddara komi a lokacin da ya ga dama da ya sake nuna mana wani rana na litinin ba don komi ba sai don ci gabar tafsirin ƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa wanda suke da ƙur'ani mai shafi-shafi za mu tashi a kan shafi na biyar ɓarin dama a kaman aya ta ashirin kamar yadda muka sani muka saba wannan karatu yana zuwa daga masjidu ibn taimiyya da ke anguwar herwa gana gabar da mega station a wannan gari na gombe a ƙasar najeriya yau dai goma ga watan sha ɗaya wata ta musulunci kenan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa garin madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da ya 29 ga watan biyar a kalandar masu karban salari a shekara 2023 wannan shine kasa ɗinmu na 172 kamar yadda muka sani muka saba kullum kafin mu fara karatu mukan ba da gudunmawa 'yan uwa da mu kanmu allah ya ba mu ikon amfani da abin da za mu faɗa a uwa dukkan wani musulmi yana so ya ga yana yi wa Allah da manzonsa biyayya sai da yin abin da ya fi ƙarfin shi to ko da yaushe akwai shaidan kuma da yake ƙoƙari ga kana kange wa Allah da manzonsa akwai wanda yana saɓon Allah amma baya so wani sai ya saba wa Allah ya zo ya ta kuka to duka irin abubuwan suna da magani da mutum zai dinka yawa lizintan yin tasbihi in Allah da Allah zai sama ka ji kana kyamatan duk sabon da kake so ka daina shi kuma kamar ya gagare ka akwai ko babu don haka mutum yana so ya bar irin wannan sabo zai zanna ya dinka tasbihin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ka zanna kai tayi duk wani sabon da kake yi wa Allah kuma kana so ka daina shi Allah zai taimake ka daina wannan sabon saboda babu wanda zai je wa Allah da sabo da yawa ya wanye lafiya kuma kowa yana so shiga aljanna ne ka zanna ka yi ta rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab sai guzuri na biyu dangane da abin da ya shafi ma'aurata da suke wanka mana korafi da kuka bangaren mace da namiji kaga mutum ya ce maka a malam na je ni asibiti an gwada ne spam ina a mace ko spam ina kaɗan ko kaji mutum ya ce maka in na sadu da mace idan dai na yi releasing malam sai ji kamar duka aka min duk gabbai na sun mutu an gane akwai wanda yake da low sperm count kai akwai wanda zai ce maka shi tun da ya aure ma bai san wani filin ba an san filin aiko bi ma'ana baya filin ko matar ba ta filin bi ma'ana ba a jin daɗin sex in to ya za a yi aji daga yanayin abincinmu ne gaskiya ba zai yi safe ka karya da ɗumame kari tara tuwon masara miyan kuka da rana ka ci shinkafa fara tas da manja da yaji da daddare ka sake kuna doni katon gayan tuwo sai ka yi sati baka sha madara baka ci kwakwa ba baka sha kankana ba ai dole ka dinka ce maka ci ba iba asaran cefe ne gashi ka yi aure ko kin yi aure maimakon a ga mutum so plumpi a gan shi yana kiba yana shining sai a ga kana ramewa to me maganin wannan ga wanda ba sa samun aihuwa ga wanda suke da karancin sperm ga wanda ba sa jin daɗin sex totally bayan ka je gidan boka bayan baka samun aihuwa ba sai ka je wani shagon islami ko wani shago kana da cewa a baka magani ne za ka gamsar da iyalinka ko kuma mace ta ce yau ina so in burge mijina ba a gida ma za a haɗa kuma yana ƙara lafiya na baka wata ɗaya matarka duk sirancinta in dai ƙiba kake so ta yi mai kyau ka ganta kas a samu wannan abin ta dinga haɗawa farko a samu kwakwa me za a samu kwakwa kwallon ka je ka sayi kwallon a fasa maka daga can in an dawo da shi gida a gyara bayan gayan a yana nan kamar brown ne ba a bare a yanka su ƙanana haka a jefa su a cikin bulanda ka sayi dibino ka bare tsakiyan ka cire kwallon in akwai datti a ciki wani kasa akwai datti wanke shi jefa cikin bulanda sai masar kwaila ka karya su ko ɗan daddaka su jefa a cikin bulanda an gane ka samu abu nawa dala ku ne ta muji me da me ehem ehem masha Allah wallahi duk me mata dan Allah a daren yau ka je ka hada wannan ka gani a daren yau karshen ta sai ka saka alam ka tayi sallan asuba don makara za ka yi an gane ko yawwa idan ka markaɗa wannan ka bulandarin ɗin sai markaɗu sosai malam sai ka nemo madara ka zuba na gari ka kaɗa kaɗan ya zama kofi ɗaya ko kofi biyu kana sha in dai mutum yana da matsalan spam ne malam an wuce gu da izinin ubangiji in dai zai juri shan wannan ko ka ji namiji ya ce maka baya filin ko kaza to wannan mai kat kenan kat ko ka ji mutum ya ce maka wallahi malam daga na releasing ɗaya ni da ƙara buƙatan matata sai bayan kwana uku an gane duk ƙarancin sperm ne yake kawo wannan duk wanda yake haɗa wannan za ka iya kusantan matanka ba tare da ka sha magani ba a dare sau uku an gane ko a dare sau na ai ka san da mutum nan ne ake raina kama da ya ka zo ka yi ɗaya kawai minti ɗaya biyu kawai shikenan ka faɗo ka dinka haki kamar wanda kai gudun kilomita ɗari haka ne kuna dariya ba burgewa a ciki wallahi ba burgewa baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annikahu huwal jima ba aure fa shine jima'i in za ka ajiye mace a duniyar wata idan ba ta samun wannan gamsuwan raina ka za ta yi kai cewa za ta yi ka bani takarda na ma yawa ba wai ka kawo matsara mata koyi ko hanta ko kaza ta yi ta ci a gidanka shine burgewa ba a'a ta nan malam ta nan Allah ya samu dace me Allah ya ce wa in arastum tubida la zawjin makana zawjin sai ka rike shi
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وآتيتم إحداهن قنطرا تأكلوا منه شيئا haka أتأكلونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأكلونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم وأخذن منكم ميثاقا غليظا فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا na'am kamar da muka wa wuce a satin da ya gabata akan aya ta goma sha tara da Allah yake nuna mana cewa bai kamata a dinka gadon mata bisa ki ba wannan ayan kuma ta sauka ne saboda sanadiyan halayyan mutane na jahiliya a cikin ayan kuma muka tsinci Allah cewa ya kamata a dinka zama da mata wa ashiru hunna bil ma'ruf a zanna da su da kyakkyawan mu'amala in ji Allah mata yanzu mata mu duba mu gani duk ni'imar da ke cikin aljanna babu abun da ake fara kira maka ni'imar aljanna sai mai mace matan hurul me hurul in Allah ya gama gina aljanna ba abun da bai sa mata a ciki ba ya saka annabi adamu a ciki amma Allah saboda ya gama cikawa annabi adam kamala da jin daɗi na aljanna sanda ya halitta masa mace a ciki saboda mata suna da kima suna da daraja suna da mutunci ke sa ba mai walakanta mace da ci mata mutunci sai wanda bai san mutuncin kansa ba shi ma ai ba a faɗa da wanda ka fi ƙarfin shi har abada ko tun da ka auro mace kan ka riga da ka fi ƙarfinta ai kai ka auro ta ma ba ita ta aure ka ba ko gidanka ne ko gidanta ne na gidanka ne wa yake ciyar da wani wa yake ba da kuɗin omo in ba ta lafiya wa yake ba da kuɗin magani kai ne don haka duk lokacin da ga matarka ta raina ka daga kai ne an tambaye ka omo sau bakwai baka biya ba haka ne dole a raina ka wallahi mace ta yi kwana uku tana tambayan ka kamar omo na naira ɗari biyu akwai ba babu babu za ka bayar ba saboda rowa an gane ko to dole ta raina ka amma mace ka fi ƙarfinta a gida ka gama Allah ya samu dace damun dai kan ana so mace tafi namiji kyau to ni dai haka da ji ana faɗa amma fa mace ba ta fin namiji kyau don tun da aka fa duniya mace ba ta fin namiji kyawu ba an gane kai dai ka nemi kyakkyawa haka a fi so ka samu kyakkyawar mace yana da kyau yawa kai kuma ka fita ilimi ka fita ƙarfi ka fita kuɗi an gane ko ka fita ilimi to ana son waɗannan duk namiji ya fi mace amma mace dai zama tana kyakkyawa ce an gane ko yauwa abin da sake cewa kyakkyawa ne akwai hadisi ne ba a so ka auro mace ka kalle ta ka jiran ka ya ɓace wala ba a so a hadisi an gane ko yauwa wata lokaci in ka da fiya ita ma anguwa ko a mota ne in abokin ka ya tambaye ka ya wannan ba adda ta ce ai wai addar ka ce ba ka iya cewa ma matar ka ce kawai da ka san akwai mace ta gaban mota ba ba akwai ta ba to irin ta zaka nema in zaka yi aure annabi ya ce matanku 'yan aljanna su ne wanda in kuwa kalle su sai ku ji nutsuwa ko haka ne yawwa idan ka umurce ta in annabi za ta maka biyayya idan baka nan za ta tsare maka mutuncin ta da dukiyar ka haka annabi ya ce an gane kuma annabi ya hana karka yadda ka auri macen da bata iya soyayya ba annabi ya hana karka yadda ka aura don yanzu muna cikin babin ne annabi ya ce in ka tayi za ka yi aure in ji annabi ka auri mata da ta iya soyayya budurwar ta iya me soyayya baka ji wani malami ya ce yawun bakin mace yana ƙara kaifin hadda ba yawun bakin budurwa ko yana ƙara kaifin hadda eh amma matar kafa ba budurwa kan layi ba yawwa mala aminu yawwa mala aminu an gane ko karka ji na faɗi haka yanzu ka fita ko ka kama mata ka yi ta musu kiss a layi ni wallahi ba ruwa na bai na faɗa ba an gane ko ka yi gaskiya mala aminu Allah ya samu dace to wallahi yana da kyau addini ne ba wai zamuni bane yazo da shi annabi ne ma ya faɗa in ka fara neman mace sati ɗaya sati biyu kaga bata iya tulo maka i love you wujiga wujiga an gane ko wallahi jiya da kyar na samu na yi bacci kuma fata yi bacci har da fitsarin kwance mai fitsarin kwance ce to amma kawai ka zo kuma kana hira ta abusan kankarira in ka tafi ba flashing ba please call me i love you ba text ba komi a whatsapp ina ba irin ta annabi ya ce ka aura ba wallahi wanda ta iya soyayya malam ka ji fa wanda ta iya me soyayya don haka wannan ayoyi ko da za mu shiga suna jan hankali ne ga dukkan wani ɗaya namiji da yake da mata a gidansa zai ƙara wata an gane ba hana ka ka ƙara mace ba amma ka sani kafin ka ƙara mace sai ka cika kwaliti guda biyar amma yanzu za ka samu wani kwaliti biyu zuwa uku ko ɗaya ma bai cika ba za ka je yana magana zan ƙara mata wannan ƙara matan naka zalunci za ka yi farkon za ka ƙara mata ka sani inda ka ajiye matar wannan wannan matan za a ce uwar gida kenan ko amma fa babu uwar gida ba amarya a musulunci babu in dai a musulunci ne ba amarya ba uwar gida wanda ka aura in shekara arba'in koyar ita sunanta amarya wanda ka aura yau su ita ita ma me amarya babu wani amarya da uwar gida in dai fa a musulunci ne amma yin al'ada ne akwai mun gane yawwa to don haka wani abubuwan suka zo sun saba da shari'a dole ne a yi magana a kansu in kuma ba saba shari'a ba za a yi mai za a yi amfani da su to don haka yana da kyau ko da yaushe idan za ka ƙara mata in ma baka sani ba ka yi tambaya wani ƙa'idodi ne kafin ɗa namiji ya ƙara mata ta biyu sai ya gama cika su a musulunci na farko inda za ka ajiye mata ya zamo kana da shi ko da gidan haya ne an gane ba gallafiri take ba yau tana gidan kawunta gobe tana gidan babbanta jibi tana zauren gidansu a da ɗaya na biyu ka fi ƙarfin ciyar da ita ko da koyi za ka iya ciyar da ita babar akwai yauwa ba wai kame kame ne kamar rawan waɗancan yaren bayan na kira shi yauwa ka gane ko ni yare rawan su ma kame kame ne yauwa na farko dai ka fi karfin abinci ba zai kara da mata ɗaya za ka ƙara ta biyu ba da ƙyar aka karya da ƙyar fa ka ga ɗan kasada yauwa daga an karya ba a sake samu a ci abinci da dare ka ka ƙara mata wannan zalunci za ka yi wa ko ne hadisi wallahi da'ifi ne ƙarya aka yi wa annabi wai idan kana da mace ɗaya kana cikin talauci ka gagara ce da ya ƙara ta biyu in ji wallahi ƙarya ne waye ga karo ta biyu wa in talaucin yayi ka gagara ya karo ta uku waye faɗa wannan a amala Allah cewa walle sta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli don haka abinci na uku sitira matarka baye sallah sallah ake mata sitira ba an gane na hudu kana iya gansar da ita kana cire mata yunwan ɗa namiji ba irin wancan da muka yi magana ɗazu ba ragon namiji an gane ka duba malaman musulunci da suke kawo a cikin tafsirin su kamar imamul qurtubi ya kawo a cikin tafsirin cikin suratul baqara a ƙarƙashin me wala hunna mislu ladhi alaihinna bil ma'ruf ya kawo bayani yace in baka iya gansar da matarka a ka abin da shafi jima'i har magani ka nema har me magani ya halatta ka nema to dole ya zama wannan na biyar dole kuma ya kasance kai ne mai ilmantar da ita matar karka aje ta gida zama jahila kai ba karantar da ita ba baka bar ta fita yau karatu ba Allah ya sa mu dace sala ya ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a Allah yake cewa idan ɗayan ku yayi nufin canja wata mata da wata shine wa in arattu mustibdala zaujin makana zaujin idan ɗayan ku yayi nufin canja wata mata da gurbin wata mata me ma'ana wannan magana kana da mata a gida ne amma baka jin daɗin rayuwa da ita kuma lokacin da ka tashi aurenta ka kashe kuɗi mala ƙila akwatuna ma sha biyu ka yi ka daki wataƙila dubu ɗari biyar ka bayar to kana so ka sake ta ka auro wata da kai ake kar ka zo ka ce ke sadaki nan da na baki dubu ɗari biyar kawo su nan nemo su akwatin da na miki guda sha biyun nan duk tattara min tura mai naki samin su a ciki Allah ya ce kar ka yadda ka yaka an gane ina baka son ta yanzu za ka auro wata ne rubuta takarda kawai ka bata da tattara akwatunanta da kuɗi duk ta cinye ai idan ka kwanta da mace ko sau ɗaya ne ka ce ta baka sadakin ka kai azzalumi ne da nassin qur'ani ɗaura aure kaɗai baka kwanta da mace ba ma an ɗaura muku aure ne baka sadu da ita ba ma ta ci rabin sadaki da nassin qur'ani ta ci rabin me sadaki idan ka ba wa mace ko da tiriliyan ne saduwa ɗaya kaɗai ya sa ta ci sadakin gaba ɗayansa an gane ta cinye sadakin saduwa ɗaya kawai malam kenan ka aure mace ka sadu da sau ɗaya duk sauran bonus ne to dariya na baku kenan A- mu gane cewa dai addini ne kawai mu gane cewa shi aure addini ne sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai karfi kar a kawo wannan ma a cikin aure kawai malam to don haka Allah ke cewa kuma wa ataitum ihdahunna qintaran alhali ka ba wa ɗaya daga cikin su kuɗi qintar aka ce qintar shine kuɗi masu yawa an gane ko kuɗi masu yawa wa ataitum ihdahunna qintaran mu da idan kuɗi ya yawa sai a ce fanto karame to sai ka ce kaman fanto kara sama kuma ka bata kaga sai aka gina maganan kaman ba a san da wa ake maganan ba alhali kuma ana magana da matarka ta gida ce wa ataitum ihdahunna qintaran mamriyun bil majhul kenan an gina maganan kaman ba a san da wa ake magana ba amma fa ana nufin uwar gidan da ake magana matarka ta gidan ka ba ta kuɗi da yawa Allah ya ce to in za ka sake ta don ka auri wata fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku yadda ku karbi komi an gane kar ka karbi komi a nan fa mun wuce wasu ayoyi makamanta ba a can cikin suratul baqara ba a sake mata a batta saka kama aiko in ka saki mata bayan ka nemo ka mota an shirya kayanta kamar yadda lokacin da za a ɗauko ta da gidan iyayenta ba ana zuwa da mota hilux ba da motoci tinted da ac da komi to fa a ƙa'ida ma in ka saki mata yadda ka kira aka gayyato motoci sai ka gayyato motoci da hilux a shirya mata kayanta da kai a shiga da kai a je kofar gidan a shiga da kai har gidan da ita a- ga iyayenta damu an bada lokaci su zo a zanna kai miji za ka fara bada haƙuri to baba da mama wallahi kun san zan an gane ko yanda dai kake jin kunya lokacin da zo neman ta ka san an zo neman aure aka ce za ka gana da sirkinka ko surkuwanka tsakanin da Allah mutum yana maganar rashin kunya a lokacin yana yi baya yi to yanzu ma in ka sako ta kaddira na aure ya zo haka za ka zo da respect baba a dan yi haƙuri wallahi auren ne abun Allah ya kaddara kuma ya zo ƙarshe a yi haƙuri mun buga mun guba mun buga abun da ya gagara ka zo da kayanta ka biya a sauke su idan kofi ɗaya ya fashe na gilas sai ka biya wallahi ka biya eh har a gidan nasu a a jerawa a gidanka ya fashe za ka biya a sauƙewa a gidansu ya fashe sai ka biya kuma ƙurani ce ka tashi ka tafi sai ka ba ta naira dubu ɗari biyu da hamsin ko dubu ɗari biyar na rarrashin haƙuri ɗai baka sani ba amma wani da ashar yake haɗawa don wala ƙarshenta kuma a zo a ji kunya in za a yi komi ke sa in ka saki matarka to kada a mata rashin cin- rashin mutuncin ta zo ɗiban kaya in ta zo ɗiban kaya kada ta yi rashin mutunci ƙarshen ta a zo daga baya a shirya za a koma ana jin kunya haka ne kuma ba bane ba a shin mutu- ba a ciwa juna mutunci Allah yanzu na yake magana nan wani ya san haka ya faru da shi ya saki mata sun zo ɗiban kaya su yi ta habaici habaici a gidan har da wani zagi ma masa watakila amma yanzu an sasanta an zo ana jin kunya an zama surkane ba a magana a danna zuciya a yi shiru ba a san me zai biyo me ba baya ba ba shi yasa aka ce in ka saki matarka ta zanna a gidanka ta yi ta kaba ta yi idda ba haka ne Allah ya sa mu dace Allah ya ce atakudunahu buhutanin wa ithman mubina kin za ku karbi wannan sadakin ko kuma kayan da ko musu din bisa kirkire shine buhutanin wa ithman da zunubi mubina bayyananne don haka bai halarta ka karbi wannan kayan ba ko ka karbi kuɗin ba in ka saki mata domin ka aurota sai Allah ya ce ma wa kaifa ta'khudunahu ta ya ne ma zaka ce zaka karbi wannan kuɗin don baka da kunya ko zaka karbi wannan kuɗin, eh, sadakin da zaka karba ta ya ne ma zaka zo ka karba bari ka ji misali mata ce in ka bata sadaki ko ka bata kayan aure kila ma kuma aifu ɗaya ta yaya biyu uku haka ne to me na cewa ta baka sadaki ko ta baka kayan auren da ka mata ba za su buɗe kunnensu da kyau masu joni haƙƙin da ma amma za suna mantawa da shi idan fa ka saki mace shika ɗaya ba ta gama idda ba ko ta koma gidansu da cinta da omo da kuɗin zuwa anguwa da kuɗin kitso da kuɗin wanke kayi duk kai zaka biya abincin karyawanta da safe indomi da koyi tana gidan iyayenta kai zaka na biya an ji yawwa tana so za ta je anguwa ziyara in ka ba ta dama dole ka bar abin da yake ka taro na fe ka zo ka kai ta ka- ta je ta yi ziyara ka ga dawo wanda zai ce ai to ko mata ta ma jike cikin gida na ba na haka to ai kai mugu ne ba za ka yi ba ai dalili kuma ka san me a lokacin da ka saki mace shika ɗaya da shika na biyu da shika na uku muddin bata gama idda ba an gane ko ko kuma ce shika ɗaya da biyu bata gama idda ba har yanzu idan ka mutu ko ta mutu za ku gaji juna kuma bata isa da ɗaura aure a cikin wannan idda na wata uku ba da take yi ba ko jini uku ba bata isa ta ɗaura aure ba shi yasa a cikin wannan lokacin duk ɗa namijin da ya zo ya ce mata ma yana son ta an gane ko a shari'a ta gane to an haranta masa aurenta ai kaman saurayin da ya san budurwa a kan layi ne ai shi haramu ne ya aure ta yes wani zai ce wata sabuwar fatawa ko duk wanda ya ganganci ya neman budurwa a layi ya santa to ya sani cewa ka'idar shari'a in an sani ya kamata a haranta masa aurenta saboda ya gag- ya yi gaggawan gaggauto da abin da bai zo ba amma yanzu yawanci haka ake kokarin yin auren wani sai ya gura ta gama tana aihuwa oh su aihuwa manya to da haka wannan haƙƙin dai musan da shi yau mace in ka wani fa zai saki mace da yaro ta- yan tana shayarwa ka dubin da Allah ya ci maganar shayarwa da haƙƙinsa a cikin sotu tsala amma wallahi hatta famfas da za a sa wa ɗan ba zai taɓa cire naira ɗari ya biya ya saya ba wallahi sai Allah ya tambaye ka ba ruwansa da mata ina ya sake ta oho ba da ɗanta ya tafi ba ba da yarsa ba ko da waye ne zaman aure fa ba wasa ba ne zaman aure ibada ne kuma ana samun lada kuma akwai jin daɗi a cikinsa Allah ya ce wa qad afda ba'dukum ila ba'din alhali shashin ku ya narke cikin shashi ka san me wannan bai kamata ka walakanta matar da ta san sirrin ka ba malam duk duniya ko mahaifiyarka in ka aure mace yanzu bata san sirrinka yadda matarka ta sani ba wallahi bata sani ba kuma ku yi haƙuri malamai suke kawowa ai mace ma wani abun ma in ba addini da kuma hankali ba ka duba a yadda take ganin ka kuma ta ka zo ka mata tsawa ta bi abun in ba na Allah ba ya kake gani don haka yana da kyau idan mutum ya tsira abun ya shiga tsakaninsa da mata to kada ma ya ce za a bashi wani abu wannan abba babu kun ila babu shi ake magana watakila ka rungume ta ta rungume ka ka mata kiss ta maka kiss an sabi ba an narke cikin juna an san juna ba ko ba ka bane ta san sirrin ka ka san sirrin ta kuma wa akadna minkum misaqan ghaliza an gane ko wa akadna minkum misaqan ghaliza an riki alƙawari mai karfi tafiye da kai da ita me alkawarin nan shine da lokacin da za a yi auren nan sai an kawo shaidu da wakilai naka kenan da waliyai nata kenan kuma ba a daura auren nan sai da kalman Allah haka ne da kalman Allah ake daura auren nan an karbi alkawari mai karfi tsakaninka da wo- duk wanda za ka aura don haka bai cancanta a ce an samu walakanci a cikin zamantakewan aure ku yi haƙuri wallahi da yawan abin da yake sa muke ganin kunci a ƙarƙarar al'amarin rayuwarmu na aure ba inda muke tozarta matanmu ne da danne musu haƙƙi manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam cewa yi wa mara gida an sunnati fa laysa minni wannan hadisin ya faru akan wasu da suka zo suna neman annabi mutum uku wani suka suka yi ittifaqi tsakanin suka ce su ba irin annabi bane ɗaya ya ce kai shi daga yanzu ko in ya fara azumi ba zai ma tsaya ba ɗayan ya ce shi zai ta ƙiyamun laili kawai ɗayan ya ce kai shi ba zai ma yi aure ba kawai ibada zai ta yi a sai annabi yana jin su da ya fito sai ya ce waye ne ya ce ba zai sake yin- ba zai sake zama bai yi azumi ba annabi ya ce ni ma ina ci ina sha kuma ba kullum nake azumi ba kuma Allah ya ce mini wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka ata wa qumil layla illa qalila ina bacci ina nafila kai ka ce ba za ka yi aure ba ni na yi aure in ji annabi mata na ma tara annabi matansa nawa tara sai annabi ya ce wa mara giba an sunnati fa laysa minni don da ya kyamaci sunna ta baya tare da ni malamai sun ta kawo magana kan kyamatan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin tozarta mata ka tozarta matarka wani ya fara jiggar matansa kai ka ce turo shi akai wallahi na baka asamin duk ran da ka saka hannunka a jikin matanka da sunan fada ka jawo kanka renin da baka san ran da zai kare ba matarka ta gama shegantakanka shegantakanta kana kallon ta kawai malam ya fi haushi sai ta nutsu ko hankali ya dawo ka kawo mata bayanin kaza kaza ga abin da ke za ta ji kunya amma kai kullum cikin gaurawa matan kamari su kake cikin laccin su kake cikin dukan su kake dole rene shi tsakanin ka da su za ka ce ai a ce maka ba za a yi ba za a samu matan za ta gina mijinta haka ko ba za a samu ba wa ya jawo wa ya jawo hakan shi in dai har za ka iya ce matanka ke ki ta ce ba zan yi ba ai shi kenan ko sunanka awaki gawa to Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa illa ma qad salaf muna ƙara godiya ga Allah da Allah ya kawo mu al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata al'umma a duniya da samu rangwame da sauki a rayuwa irin al'umman annabi babu wannan al'umma babu ita komi sauki ne sana ce maka in kana ibada a al'umman annabi kaga ibadan kana shan wahala to kai bincike ba irin karantarwar annabi kake yi ba an gane ko babu inda annabi ya ce ka yi tattaki daga kaman a ce cross in gombe ka je liji ka juyo ka je daɗin ko ka juyo kana tafiya da ƙafa kawai wai sunan abin ibada kake akwai shi kaga wannan wahala ne duk inda aka ce zaka zo ka zanna kai ta yin ta ibada kana zuba in ka karanta annabi bai kantar da ita ba haka ne ba ka tafiya zaka yi ba ma ba a kira a jirgi ko a mota mai AC ba aka ce sarka'a hudu ka mai da ita raka'a nawa haka ne azumi a Ramadan in zaka yi tafiya aka ce me aji ko ba haka bane to haka duk abin da kana yin sa akwai mushakka a ciki to ba karantarwan sunna bane ba karantarwar sunna bace to a da zamanin jahiliya mutum yakan iya auren mahaifiyarsa ya auri me yanzu a tunaninka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ce wannan zamanin namu ai kana ganin kaman zai wahala ka samu zunubin da ya kai auren mahaifiya ko amma fa zunuban da suka fi shi suna da yawa ka duba a babin riba annabi ya ce ribala ha talasun wasa ba'una baban ya ce aisirahunna ayyan yankiyar rajula ummahu riba tana da babi na zunubi guda saba'in da uku karami a ciki shine mutum ya auri mamarsa ya auri ne mamarsa wani ya tambaye ni wani abu nake ce masa to ai mutane abin da wasu fahimta ba shine riba da aka sai da wannan wayan idan kuɗi hannu ne dubu tamanin idan bashi ne dubu ɗari shine riba an gane yau babu bambancin cinikayya da bashi da kuɗi a hannu a musulunci duka price in ɗaya ne na ce masa ai riba ne sai ce to ya kamata ya daina don shi yawanci haka kasuwancin sa yake a wani kasuwancinsa kenan ma za su na bi ministries da kaya a hannunsu za su baka su ce sai ayi salari ka biya a wata uku ko ka biya a wata shida kana kuma an samu maka sauki ne in za ka je kasuwa abun ana sai da shi naira dubu ɗaya ɗari biyar ne amma kai an baka shi a naira dubu uku an ninka maka ko ba a ninka ba an ninka maka kuɗi to Allah ya ce wala tanki huma naka aba uku minan nisa'i kada ku auri abunda iyayenku suka aura na daga mata illa ma qad salaf sai abun da ya riga da ya wuce a baya wannan kan shine afallahu amma salaf an gane ko amma man ada fa yantakim Allahu min don haka yana da kyau duk ko a yanzu ne ka ji wani zunubin da watakila baka san cewa wannan laifi ne a musulunci ba to ka bar shi kawai wa ay yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha wallahi da yawan maza ba su san cewa masturbation ma zunubi ba ne sanda na yi ta lecture a nan lokaci akan mas- musti wani bai san ma yana jawo illoli ba yanzu a duk mai min masturbation in ba Allah ne ya so ba zai wahala ya yi shi masturbation saboda yana kashe spam duk mai masturbation dole gabansa ya kankanci duk mai masturbation yakan kosin hard failure ana zanne da kai ko sai dai aka ka faɗi ka mutu hard failure ciwon zuciya duk mai yawan masturbation yana kashe ido idon ka sai ya mutu ba ƙarfi duk mai masturbation zai zama mai yawan mantuwa duk mai masturbation yana kawo bugawan zuciya kaɗan fa daga ciki nan bayan manzon Allah ya la'anci mai yin masturbation shine mutum ya dinga wasa da gabansa har su fami fita shine masturbation istimna an gane majority maza am sorry to so sai in ka tara maza goma ya ka samu hudu zuwa bakwai sun taba yin abu sun taba yin me masturbation to illar su dewa malam sannan ga shi ranar gobiyar kiyama za ka tashi hannunka da ciki hannun da yake masturbation din da ciki zai tashi dir Allah ka samu dace Allah ya ce inna kana fahishatan wannan mutum ya auri mahaifiyarsa abu ne alfasha wa makatan da abun kyamaki wa sa'a sabila kuma mummunar hanya ce don haka a zamanin mu ba ma tsammani a yanzu dai akwai wanda za a ce zai auri mamarsa ko da ba musulmi bane ko a addinin da ba na musulunci bane babu wanda zai tashi ce zai auri mamarsa a bashi ko ba haka bane kai kanuwa ma kanuwarka uwa ɗaya uba ɗaya amma sai dai yanzu muna zamanin da Allah ya ƙara mana kariya ba don halin mu za ka samu mace uwa tana iya kwanciya da ɗanta da ta haifa mutum yana iya kwanciya da kanuwarsa ko ya kwanta da addarsa duka muna cikin irin wannan ƙazamin ƙarni wanda ba abin da zai fitar da mu illa addu'a an gane ko abin da za mu rufe da shi na ƙarshe shine ne mun sani cewa yanzu kam in dai a najeriya ne kowa daidai gwargwado yana da tauhidi akan abin da ya shafi shugabanni da suka mulke mu ko baka da tauhidi yanzu kowa ya zo mai tauhidi yanzu ko yawa na san yanzu an daina tsayawa a ce ba mai cecen mu sai ne mun manta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk wanda yake aibanta mutane akan abu sun gaza to sai Allah ya bashi abun shi din ya gaza duk wanda yake faɗan aibin mutane kafin ya mutu sai Allah ya jarrabe shi da wannan aibin da mutane suke yi an gane ba mai gane magana na fa sai ya nutsu eh akwai wanda kafin su har mulki sun zazzagi mutane ma a duniya wani bai iya ba wancin bai wani bai iya ba wani azzalumi ne ai da ne nake mulkin da kaza to an baka mulkin yanzu ko kamar yau aka bayar amma kuma ya mai yanzu ya kare don haka in kunna ya ji yau dai an miƙa mulki wa mutane a najeriya ko da shugaban ƙasa da waye da gwamnoni da su waye kuma 'yan majalisu to bakinmu ya furta alkhairi mu iyara bakinmu babu wani abin da ya kamata ya dinga fita sai dai mu dinga taya su da addu'a Allah ya ba su iko rike mulkin nan su mana adalci wallahi tun diga in muka fara tsine musu na rantse da Allah idan muka shiga wani bala'in kuma sai mun rasa inda za mu saka mu na farko ba a tsine wa shugaba na sha giya mana duk mai tsino shugaba kamar mutumin da yake cikin mota ne lazirius da kai da matanka da 'ya'yanka an gangari gangara ana gudu sai ka tashi ka tsaya ka ce jama'a sai kowa ya sauya ka ce allah ya sa direba ya lalabi birki ya ji babu za ka iya wannan addu'ar za ka iya ɗaya ne da wanda yake yi wa shugabanni mummunar addu'a an gane ku da haka muna musu addu'an Allah ya sa sun karɓi mulkin nan cikin aminci da dacewa duk inda ba za su iya ba mu ma ba za mu iya ba Allah ya musu duk cikinsu babu mai iya gudanar da mulkin najeriya in allah bai so ba duk kudinka duk iyayen wa- iyawanka don haka mun miƙa al'amarinmu zuwa ga allah wannan jagoranci da duk wahalar da ƙasarmu ta shiga allah ya canja mana wani ya ce wallahi man fetur ba zai taɓa dawowa lita naira arba'in ba saboda ya ce a duniya najeriya ce kaɗai idan abu ya hau baya dawo baya na ce a dakata malam allan da yake kula da dubai da haka ya faru ita da qatar da doha da china kasan duk ya faru da su fa da india an gane ko da saudi arabia allan nan fa shine ne nigeria ba ko ba haka bane ba mu kuma mun imani da babu abun da ya gagari allah babu shi sai kaga allah ya kawo wani sanadi wallahi Allah ya kawo ni sanadi man fetur lita ɗaya ya dawo naira hamsin ɗin me dalili saboda akwai hanyoyin da Allah yake da su wanda mu ba mu san su ba sai Allah ya albarkaci kuɗin Najeriya naira ɗaya ya zama daman dalan Amerikan ɗari wani yanzu yana ta jina yana kai ba zai yiwu ba ai mun ce Allah in kana ce kana so ka ce a zai gagari Allah mu ji zai gagari Allah ba a taɓa wayan gari lokacin da dalan Amerikan da kudin Najeriya daidai suke ba ba a taɓa yin wannan zamanin ba karka manta Dubai da kake je a duniya Dubai da irin su Qatar Dubai ma kawai Najeriya ta taɓa ba su jari jari ba mana me ta basu jari ka duba yanzu idan ana in kana hulɗan kasuwanci da dubai kai ƙaramin mutum ne amma najeriya ta taɓa basu jari ba yanzu ana ɗauki wuta a najeriya ba yanzu ma na ga kaman an jima za a ɗauki wuta nan ko ka sani cewa komi za a iya gyara shi a najeriya ghana sun yi bukin shekara ashirin wuta bai rawa ba daga najeriya aka basu wuta zai gyaru ko ba zai gyaru ba na duk yadda kuɗinmu ya lalace a duniya in an tashi kirga masu kuɗi sai an saka da wani a 'yan najeriya ko ba a sawa za a saka kenan allah hanyoyin shi da yawa zai iya kawo mana sauƙi amma fa sauƙin ba zai yiwu ba sai in mun canza inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mun canza muga ta ina muke sabawa allah ta ina muke zalunci ta ina muke kaza ta ina muke kaza Allah ya tausaya mana abubuwa komai ya zo da sauki yanzu ana, ana magana watakila wannan samun gwamnatin za a bude boda ko haka ne to in bude bodan alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi idan bude bodan zai zo da sharri to Allah ya canja mana sharrin ya koma alkhairi ne haka ake addu'a an gane ko ku dage da addu'a wannan gwamnati da duk wanda ya samu wani mulki kama daga kan shugaban kasa har kansila har kansila duk wanda ya samu wannan mulki mace bar addu'a ta kasar mu Allah ya kara zannar da ita lafiya amma kasashen duniya da suke kokarin su haddasa yaƙi a Najeriya suna nan da yawa kasashe sun kai biya uwa uba akwai shegiyar ƙasa mai suna Faransa duk duniya ba ƙasar take so ta ga an yi tashin tashin ana yaƙi a najeriya irin faransa duk duniya babu ƙasa ko amerika bata kai ta son ta ga ana yaƙi a najeriya ba babu duk inda ka ga wata fitila tana tashi a najeriya sai ka ga jakadan faransa a wajen muna addu'a allah ya mai da kaidi a kanta allah ya mai da kaidi a kanta ko manzon allah da walakanta ƙurare a duniya yanzu babu ƙasar da ta kai ƙasar faransa yin wannan abu ko ka ga ana ƙona ƙur'ani a social media ko kaga an taka qur'ani kuna gani ai ko duk yawanci mutanen faransa ne suke wannan abu amma Allah yana gani inna rabbaka labil mirsad za mu take ta nan saboda lokaci inda muka yi kuskure Allah ya fi mana inda muka yi daidai Allah ya amince cikin ladan ina ne yana ta addu'a ga yan uwa da suke daura karatu na ko kuma mu ce karatu kuma na wannan majalisi mai albarka Allah ya saka musu da alkhairi kuɗi bawan Allah ina ta cikin sa dai har yanzu mai suna wai Iliyasu business ba sani ba ko yana nan ko baya nan wani dan kasuwa ne shi a page ɗinsa gaba ɗaya karatu ma yake ɗaura ba ma biyan shi data ba komi ba don kun yi wasu saboda ya samu lada da haka muna masa addu'a Allah ya sa ya zama hanshakin dan kasuwa akwai wani bawan Allah kwanan nan ya kira shi ma daga Kano mai suna ana ce masa dai abban Amina shi ma yana kokari wajen yada karatukan mu ya bude page ya ta daura karatuka don mutane su amfana da shi to muna masa addu'an Allah ya saka masa alkhairi da sauran yan uwa duka wanda suka yi ta bude page don wannan karatu amma uwa uba manya da suke wannan kokari shine kamar ya kan Aminu Koli da muke tare shi a wajen da ya Usman a irin su Malam Isa Wali da Malam Abbas duk ba su da wani abu ba da kuɗin su suke cirawa su yi wani abu domin su ga sun yada karatu yanzu ga wani abun farin datan nan kun gan shi nan yana da dan tsada haka malami ne cire kuɗi ya saye shi ba don kuma sau da yaɗa karatun maluka don haka Allah mai masa da fafi alkhairi akan wannan abu kuma kaman amana ne man la yashku nas la yashku Allah don da baya gode mutane to ba zai gode wa Allah ba gaskiya muna godiya ga irin soyayya da yan uwa suke wani mana a social media su kira mu su yi ta addu'a su yi ta yaba abubuwan da muke faɗa mu kuma Allah ya sa mu yi don Allah amma ni har gobe ina faɗa duk wanda kaga ya zage ni a comment ko ya faɗi wata bakar magana a kaina ko ya ce ni jahili ne ko ni jaki ne ko ni meye ne ka rabu da shi ka rabu da shi ina qur'ani ake fassara ana faɗan hadisi annabi da gudumawa ka duba ka cewa ne kaza ne tamkar ai al ulama warasatul anbiya tamkar idon sahabi ne ko annabi ma yake magana zaka giya masa haka a zamanin annabawan sabawa ko ba samu ba don haka da ka bata rai akan wannan wannan gishirin rayuwa sunan shi don haka ni ma baya damuna kai ma kare dame ka ni kullum na fi damuwa da masoyina a social media min addu'a ina masa addu'a wanda ya zage ni kan damun sunan annabawa ne duk iyawanka ana zagin annabawa an gane amma ina jin daɗi wanda daga kuskure na kuma ya kira ni ce min waje kaza kuskure ne ina albishir da shi don ba annabawa bane kuma ba sahabbai bane ba annabawa bane kai saboda su ma sahabbai suna kuskure inda aka kuskure mu sai hakuri a ce kaza kaza kuskure ne waje kaza kaza da aka yi dai kuma Allah ya albarka don haka ina muku addu'a ga baki daya kowa bukatun sun alkhairi Allah ya biya mishi za mu kira za a kira sallah sai mu yi addu'a mai gaba dai insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka